Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah a yanzu kuma za a saurari tafsirin Alkur'ani mai girma wanda Zakir MS Ali wato Yonk Sheikh Zare yake gabatarwa a majalisin sa dake Sayaros Sabon Layi Tudun Wada Zaria. Tafsiri ne dai da rukunin makarantun Professors International Group of Schools dake Zaria suke daukan nauyin kawo muku rukunin makarantun da za a iya samun su a lambobin waya sifili takwas sifili uku biyu hudu shida sifili ɗaya bakwai bakwai ko sifili takwas ɗaya uku bakwai takwas takwas biyar sifili sifili biyu tara ko kuma ɗayar lamban ta sifili takwas sifili uku takwas tara sifili uku sifili biyu hudu za kuma iya kallon tafsirin a shafukan sada zumunta na zamani kamar a facebook yana na a garkuwar makarantar zazzau da na yonkshek zaria da youtube mai suna yonkshek da tiktok da kuma sauran shafukan sada zumunta da ake amfani da su a harkokin yau da kullum a karamakallah bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على رب يا من جنده الدهر غالب ولو ضعفت آراؤهم يا مؤملا لك الحمد والشكر المسرمد دائما فلم يفش من يلجأ إليك توكلا صلاة وتسليما على طه أحمد وآل وأصحاب ومن كان مرسلا اللهم ارزقنا الحكمة وفصل الخطاب ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من عبادك الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد إخوة الإيمان السادات والأمهات والعلماء والآباء وسائر المتعلمين أمثالي أقدم لكم تحية الإسلامية المباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙara zagoro da mu wannan wata mai albarka mai alfarma watan ramadan shugaban watanni watan da aka saukar da alƙur'ani mai girma muna roƙon Allah yadda muka rufe kun watan nan lafiya Allah ka samu rufe watan nan lafiya abinda za mu faɗa daidai Allah ka ba mu ladan shi wanda mu gane wa muka faɗa kuskure Allah ka yafe mana wanda muke tare da su wancan shekara Allah ka Allah sa kuma suka ga mu gidan gaskiya Allah ka yafe musu wanda muke tare da su wannan shekaran Allah ka sa da mu da su ƙarfin mu ba wahala duk wanda ya zo wannan da bukata Allah ka biya mishi bukatun shi da duk wanda ya zo wannan da damuwa Allah ka biya mishi dukkanin bukatun shi ya cire mishi damuwan nan tashi wajen shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma idan ban manta ba an shekarun kamar yadda aka gabatar cewa mun tsaya aya ta ɗari da talatin da tara kuma a wannan yau za mu tashi aya ta ɗari da arba'in inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa am taquluna inna ibrahima wa isma'ila ala gamma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب والأصباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون
Allah subhanahu wa ta'ala ke cigaba da cewa am taquluna inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbat كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون الله سبحانه وتعالى يتي أم تقولون شن كنا تيوا إن إبراهيم تيوا النبي إبراهيم وإسماعيل ده النبي إسماعيل وإسحاق ده النبي إسحاق ويعقوب ده النبي يعقوب والأسباط da jikokin annabi ibrahim kanu hudan au nasara sun kasance yahudawa ko nasara allah ya ce kul ya rasulullahi ka faɗa musu a antum a'lamu anillah shin ku ne mafi sani akan allah ko dai allah ne mafi sani akan haka allah ya ce wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun allah subhanahu wata'ala ba mai bari bane akan abin da kuke aikatawa ba to wannan aya tana da bayanai a ƙasanta a ƙarƙashinta amma kafin mu shiga bayananta ya kamata mu tunasar da junanmu da wata yar nasiha to ko ko dai idan muka ɗau nasiha nau'i nau'i ce kuma kashi kashi ce akwai nasiha ga shugabanni akwai nasiha ga malamai akwai nasiha ga talakawa akwai nasiha ga masu kuɗi akwai nasiha ga almajirai irinmu to idan muka ɗau nasiha ga malamai da shugabanni to dama malamai su za mu sa su a cikin shugabanni ne saboda suna da mabiya amma masu kuɗi da talakawa da kuma almajirai ɗalibai to in muka sa su a guri ɗaya sun zama su ne mafi yawan kaga su ma daban suke kaga kuma in muka ɗau sauran su shugabanni kenan da su da malamai su ma sun kasu kansu a kai ɗaya idan muka haɗa nasiya ga sogon mutane ga nasiya ga shugabanni kaga cewa nasiya ta kasu kashi biyu nasiya ga shugabanni ga nasiya ga sogon mutane to amma yanzu za mu ɗau nasiha ga sogon mutane domin cewa su mutane sun fi yawa akan shugabanni to kuma mu nasiha ga sogon mutane akan abin da aka fi bukata a kanmu shine mu zamana masu ɗa'a to kuma da'a ita ma uku ne akwai da'a ga Allah da'a ga manzon Allah da'a ga ulil amr ma'ana shugabanni amma da'an da za a fara yi duk a kowace da'a da'a ga Allah shine a sama to malam abul lais as-sama kandi yace idan aka ce da'a asalinta abubuwa uku ne amma za ka ji cewa da'a ai tana da yawa su ne suka yi shi wa'annan ukun to su ne duk aka yi shi ka aka samu da'a kaza kaza da kaza na farko akwai alhauf da kuma arraja sai alhub suna da cikin ukun nan su ne da'a ga Allah subhanahu wata'ala wanda suka yi shi ka mana kana tsoron Allah subhanahu wata'ala to me alamar tsoro shine barin duk abin da Allah ya hana ka Allah ya ce kakkasha giya sai ka kisha saboda cewa kana tsoron ka je lahira ka gamu da Allah subhanahu wataala ya hana kai baka hannu ba na biyu shine arraja kana kaunan dukkanin abin da Allah ya ce ai sai kai kaga mutum Allah ya ce ai sallah yana cewa musa lokacin sallah ba wai shi baya jin wani abu ne kaunan ya samu Allah ne salin alin bai da komai akan shi ya shiga addinin lafiya lau to saboda haka za ga mutum duk abin da Allah ya ce ai ina maza maza yin aikin shi saboda haka kuma din mu zamana cewa duk abin da Allah ya umuta kafin wai a daya a ta cewa kaza da kaza ka fara aikata wannan aikin saboda kai ma ka zamana kana da'a ga Allah subhanahu wata'ala na uku daga cikin asalin da'a shine alhub son garmurawa da Allah subhanahu wata'ala domin ka san in kana son aljanna ba za ka je duk abin da Allah ya hana ka ƙi hannuwa ba amma in dai kana son ka shiga aljanna Allah yana cewa yi sai aka kai bari sai ka bari to me yasa haka kana son ka gamu da Allah ba tare da komai ba kaunan ka kuma zuwa ga ubangiji saboda haka wayannan abubuwa uku alkhawf arraja alhub sune uku na da'a ga Allah subhanahu wataala sune asalin da'a ga Allah sai duk suka suka yi shika to an ce da'a ga Allah da bagin duk abin da ya hana da barin saɓon shi ita ma saɓo asalinta uku ce na farko alkibir girman kai yana cikin laifi na ɗaya na farko akan Allah subhanahu wata'ala to wanda muka ɗau iblis me girman kai lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ce a annabi adam sujjada ya ce ba zai ba ya girman kai shi ba wai sujjadan ba wahala take da shi ba ba abin da take da shi amma shi yana ganin halakata ni min narin mu halakata humin din ta wanda aka halicce shi da wuta wai yana ganin wanda aka halicce shi da tabo zai tsaya shi sujada ai su mala'iku ba ya fi mala'iku bane amma sun yi sa suka yi sun cire girman kai amma shi ya cire girman kai ba cire girman kai ba ko sai ya tsaya gaskiya shi ya yi kaɗan a ce wannan wanda aka yi da tabo ne zai tsaya kawai yana sun kai mishi yana mai sujada sai na ganin kawai kunyatan sai ya ki sai Allah subhanahu wataala ya la'ance shi to na biyu daga cikin sako ga Allah subhanahu wa ta'ala alhirs kwaɗayi yana halakar da mutum kuma shi ma kwaɗayin nan ya yi reshika nan da kwaɗayi mutum zai je ya sata da kwaɗayi mutum zai sa ya kisa an baka wannan an ba wannan wannan Allah ya ba wannan gida Allah ya baka mota to gida sai kaga ya kamata ai gidanka akwai mota kwaɗayin mota sai ka je ka sace motar shi kasa a gidanka kaga wannan yana da gate kai naka kofa ne ba dama ka shigar da motanka kwaɗayin ga mana gidanka mai kyau ka sato gate kaga wannan me zai halakar da kai wannan kwaɗayin da kake yi kwaɗayin duniya to wannan abin zai halakar da mutum yana cikin laifuka na biyu da aka ma Allah da ma kwaɗayin a gurin Allah kake yi to Allah zai so haka komai in kaga wannan yana da shi kai ba ka da shi sai ba koma gun Allah ka roƙe shi Allah ka bani Allah ka bani in Allah ya baka ba to ka san ko Allah ya amsa addu'anka amma mutum ya ce shi Allah ya yi addu'an ya yi addu'an Allah bai bashi ba shi in ba wahala ba abun da zai to ko kaga in ya in ma Allah ya amsa to na abun nashi yanzu Allah yake ce mu haka to fa yanzu ya rasa abun nan akwai wa'anda za su yi addu'a a duniya kwata-kwata ba za a amsa mun shi ba ma sai an je lahira to su kuma sai ka ce me ka ce ka yi addu'an ba amsa ba sannan sai ma an je lahira ake amsa mutum to ka gani saboda ka duk addu'an da kai ka sa a ranka kai Allah ya amsa kuma ka zama ne kana kwaɗe a gurin Allah ba a gurin mutane ba to idan a gurin mutane ne ko kuma kwaɗayin duniya to zai halakar da kai kuma yana cikin laifuka na biyu da aka ma Allah subhanahu wataala domin annabi Adam ai shi ma kwaɗayi ne sai ya fita aljanna saboda iblis ya ce musu kai wancan bishan ku ci ta kura Allah bai na so ne ku dawama kuma ku daina cin daɗin ku ka sai yanzu mutum aka bashi duka ɗakin nan kaga zai ji daɗi saboda ya san gurin kwancin shi inda zai dinga kwana to amma baya cin abinci kaga akwai damuwa sai aka ce kana da gida zaka dinga zama a ciki kuma ga kayan abinci sun wanda kace kana ci amma wancan kofan kakka bita ka gani sai iblis ya zo ya ce musu kai kuna so ku ci wala cin daɗi suka ce eh kuna so ku dawo mu a wannan gidan aljannan suka ce eh to da kun sai za ku yi inda Allah ya ce kar ku je to baya so ne ku dawo ma amma in kuna so ku dawo mu ku je ku ci ku ga sai suka je suka ci sai suka yi tuzayewo cin daɗi da kuma dawo ma a ciki to sai wanne za a yi kaga ba kowa duk ya sa su gasa da ba su da wannan kuɗin sai ci a mu duk wannan ga abinci ga komai ga komai sai mu tsakar mu ci wannan bishan ya ƙara mana me amma kawo kuɗin da suka yi sai yasa suka fita aljanna to wannan kaɗayi shi mana cikin na biyu na laifuka da aka mawa Allah subhanahu wata'ala to na uku na cikin laifukan da aka mawa Allah subhanahu wata'ala alhasad hasada hasada babban abu ne ka nuna kana mutum hasada kai Allah ya baka mota kai kuma Allah bai baka komai ba sai ka mishi hasara bisa ga nashi shi kai ya samu kai ka samu kuma akwai bambanci da shi da cewa kishiya kishiyan abu yanzu kai kana da ɗaliban da shi mai ake cewa sai na fara kishi ba wai zan zura addu'a wani Allah su ana kai mutu ne in samu ba shi kishi shine kai ma Allah ka sa ka samu naka yanzu mun yana da nashi dan kai ma kana naka dan ba kuma a ce a yi kishi shi ma hasadan saboda ai kana dan nuna wani abu haka haka ba to shi da hasada akwai bambanci hasada shi ne ka gummace shi ya rasa kai ka samu ko shi ya dinga maka hasada kai ka rasa shi kuma ya samu to wannan hasada ne don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum alhasada fa inna hasada ta kullu hasanat kama ta kullu nagal hadaba manzon Allah ce na hane ku da yin hasada domin ita hasada tana cinye ayyuka kamar yadda wuta take cin kirare sai dai kaga ka iya sallah ka iya zakka ka iya komai da komai in dai bin Allah ne ka iya amma sai kaga kai ka je lahira an ce ina ayyukanka a gan ka baka da kowane aiki ka ce to kai ai ba kana yin sallah kana zakka baka shan giya baka kaza to kai kume to yi maka aikin nan to hassala shi tsab zaka ganka fanko baka da komai a ranar tashin alkiyama saboda me ja maka hassala saboda haka hassala babban abu ne bayan hassala sai dai ta cinye wa mutum ayyuka shi bai san ta cinye mishi ba sai dai waye gari ya gabe da komai saboda haka mu kiyaye misalin hassala to kuma idan muka dau hassala ayan annabi adam kabilu da habilu ai shi kabilu ya ga ba an sa zakan shi ba shi kuma habilu an an sa zakan shi to sai kabilu ya jawo shi sai ya ce to kai me yasa aka an sana ka zakan ni ba an sanawa ba sai shi da abin da ya sani innama ya taqabbalu Allahu minal muttaqin Allah dai yana karban kowane abu ne daga masu tsoron shi in kai ne dan gani ido ai Allah abu zai amsana ka sai kale shi a lokacin dai kale shi daga ah duk abin da aka yi Allah yana amsana shi masu sabab bai gane ya me dalilin haka ya ya bai fi kani hankali ba shi tunanin shi kenan ayya ya zai fi kani komai ma da komai kuma sai amsana kani a kale yaya sai ga cewa ko yana wani abu ne haka sai fara mishi hassada da ya fara mishi hassada har ya je kashe shi ai shi kabilu gashi nan auta me ya mishi hassada saboda haka ita ma hassada tana cikin laifuka na uku da aka mawa Allah subhanahu wata'ala to bayan hassada mun gama da da'a ga Allah subhanahu wata'ala biyayya ga Allah uku rashin biyayya ga Allah uku to mun gama da da'a ga Allah sai kuma da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan muka dau da'a ga manzon Allah shine kalmana kana bin duk abin da manzon Allah yake kai da abin da yake kanu kanu shikenan da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in manzon Allah yake kai sai aga kana yi amma in yake ka a shagiya sai ka ce kai zan iya kuwa na daɗe ina sha amma gaskiya zan iya ba zan iya ba ka kai ba mu sai manzon Allah na gaske wani ba ka dinga cewa ai mu ne masu yan annabi Allahu ga mu nan fa mun zo mu ne masu yan annabi a'a masoyin annabi a baki amma a rai yana cewa yi yi bari bari shine masu yan annabi ba ka dinga faɗa a baki ba kamar yadda wani mawaƙi ya ce lau kana hubbuka sadiqan la da'atahu innal muhibba liman yuhibbu madi da a ce san da kake wa mutum da gaske kake kana son shi to da duk abin da yake kai za ka yi wani duk masoyi duk abin da masoyin shi ce yi yake mutum ka ce masoyin ka ne ko abokin ka sai ya ce ba ni kaza ka ce to gashi ansa ka ansa amma ko wanda in ya ce ba ni kaza su kuma mutuwa shi wannan kullum sai na washe abuna ya iya ta kowa mutum amma sai ka washe ka gani kana nuna ne kana son shi amma ba san hakika kake mishi ba ko kuma an hana shan abu sai ka jira dare tana yi da safe ka ji cewa manzon Allah an ce za a zo a kudu ba a hana shan giya akwai mu'minan da a lokacin su ko ba su kara shan giya ba har a ma faɗa wannan magana amma akwai wanda zai so tulin giya ya sha ya sha ya sha ya sha sai ya ji ya koshi tan safiya ta yi an ce a daina sha to ya dai kulkula na kulkula yana nan yana ta bugewan shi to ka gani ana cewa ka ce kai daga yau ba kai ba ita ka gama shan giya to wannan shi ne da'a ga manzon Allah yana cewa kai kai yana cewa ka bari ka bari to saboda haka shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ma rahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastadatu ina cewa ku bari kai ku bari ina cewa yi ku yi ku gurin ikon ku amma ka ce kai fa kana tunanin zaka iya zaka iya duk wannan ba magana bace in dai manzon Allah yana ka kanu in yace kai kai to bayan da'a ga Allah ga da'a ga manzon Allah shi kuma da'a ga ulil amr da'a ga shugabanni to kuma akan da'a ga shugabanni akan ya kamata mu zo muna da'a ga shugabanni fa so da su ne shugabannin mu sai abin da suka ce ne to amma abin da aka fi so da wanda ake shugabanci a kan shi aka fi shi a san da'a ji da bi ka zamana duk abin da mutum ya ce ka yi kana yi in ya ce ka bari kana bari duk abin da shugaban ka ya ce kai kai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a san da'a alal mar'ul muslim fi ma habba kariha cewa biyayya ga shugaba fa ya wajaba ne akan musulmi kana son abu ko kana kin shi kana ƙi kana so in shugaba ya ce kai kaza sai ka yi shi amma fa inda ba sabo ba kai ya zo ya ce to ga sauki nan ya zo ai ai abu ɗaya mishi kofa sai ya ce to ko ya kashe kan shi ce eh a ba za ku ba Allah bai umarce mu ba amma kana da shugabancin ka fa kaka ga mu wulakanta kana da shugabancin ka amma mu Allah bai umarce mu da ni haka ba ga da'an Allah ga da'an ko ne a sama sai da'an Allah ne foko sai mu ba Allah ya ce cewa kana da matsayinka to amma kuma Allah ya ce kan su ka gani a wata wayan amina ce fi isi ko isinka kana farin ciki ne ko kana cikin damuwa kana bakin cikin babu kash kaji an kawo maka wata ka'ida sai ka ce kai yasa ina moni babu an ce maka ga ka'ida dole sai kai ko kuma ka rasa za ka yi to haka nan za ka yi idan naka ka je ka mai karugo ne ko me za ka yi ka dai ka cika musu ka'idan su kai me suke so to da manzon Allah ya ce a bi su kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu adiu wallaha wa adiu rasula walil amri minkum ba ka ce wallahi ba zan yi ba ina fushi da ban samu ba kawo kana cewa in yi kaza in ka ce za ka yi haka to kai zaka jawo ma kanka bala'i saboda jawo bala'in nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa mu bi shugabanni mu bi shugabanni saboda an kace zaka da su akwai wa'anda azalmai ne su kai zaka sha wahala ba gun su to saboda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce malan umar bil ma'asiya matakan ba saban Allah ya umurce ku da shi ku aikata ba kuma yanda wata rana a lokacin Hajjaj mun dai san Hajjaj aikata aikatan da ya a lokacin shi to sai yaƙi dama sun yaƙi ne tsakanin musulmai da musulmai sai aka kawo ribatattun musulmai aka ce to za a yi da su sai ce yadda za a yi da su shine duk abu ba a kashe su dama akwai sa'id bin jubair sai sa'id bin jubair ya ce a'a shi ba za a yi haka ba sai ya ce kitabullahi al-aziz amma ga bid'a a cikin al'amur kai baka sani wani Allah bai ce a ɗi'ul lawa ɗi'ul rasulun ulil amr ba na ce a kashe su ka ce a'a ba za a kashe su ba sai bin jibar ya ce mishi laisa fawqa da'atullah ya ce mishi kitabul lail aziz amr bi da'ati ulil amr shi kuma sai bin jibar ya ce laisa fawqa da'atullah ai ba wai dan Allah ya ce a bi ku ba ko kuma Allah ya ce kan mu kashe mu zo mu kashe ba sai ya tsaya a saman da'a ga Allah ba in dai Allah ya ce mu kan mu kashe kai ka ce mu kashe to nawa za a zo nawa za a bari ya ce naka ne za mu bari mu ɗauna Allah ba za mu kashe ba Allah ya ce ka kashe kai kuma ka zo ka ce a kashe sai ibn zubair ya ce gaskiya shi yana ganin ka a kashe saboda cewa Allah bai ce mu kashe junan ba kuma musulmi da musulmi kai ka ce ka kashe su to ka gani wannan ai sako ya umurta da ai to amma manzon Allah ya ce anan ba magana da in dai saban Allah ne domin wata rana wato da sayyidina Ali radiyallahu anhu ke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika wasu runduna na yaƙi sai ya aika kwamanda shugabansu sai dama mun san cewa shi shugaba sai yadda ya yi in ya ce a tsaya wancan su je can sai yadda ya ce kawai sai ya ce a dakata ana dakatawa ya rabo wuta sai ya ce ku zo ku shiga su za su so su shiga kenan su suka ce sa za mu shiga mun biyayya gare ka muna tsoron wuta muka yi biyayya gare ka wai kuma kogon wutan nan da muke kai kuma sai ka buka samu akan ta a cikin ta yake ka a wannan ba zai mu hankali ba su wannan suka zo shiga sai suka ce ah ba za a shiga ba wannan ya ce shi ma ya ce wannan ya ce a takaice kowa ya ki shiga aka kai labari zuwa ga manzon Allah manzon Allah ya ce wanda suka zo su shiga da kun shige ta to da za ku da wanwa a cikin ta za ku dawo har ranar alkiyama kuna cikin ta kuna shan azaba saboda me ai saban Allah amma wanda suka ce ta za mu shiga su kuma manzon Allah faɗa musu magana mai daɗi har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la da'ata fi ma'asiyatillah inna mata'atu fil ma'ruf ku da kuka ce ai Allah ya ce ai abu shugabanni ai da'a ga shugabanni abin alkhairi ne a ma'ruf ba a shari ba ya ce ku kashe kanku kuma sai ku fara kashe kanku ko ya ce ku shiga wuta sai ku shiga ai da ma a ce wani ka'ida ne nashi can Allah bi mai magana akan ta ba ko aka ce dole yanzu in mutum zai shiga kasan nan sai ya yi katin kasa to wannan ka'idan su ne ba sai kai ba in ka ce ba za ka yi ba fa to ka sa mu shugabanni kuma ka ba abin da Allah ya ce ba amma noma ko sun ce maka sa'a mu Allah wannan ne ba za ka yi ba ko aka ce maka duk wanda zai shiga wannan garin sai ya tsaya amma shi tulin giya a gaban su ya sha ya fita Allah ya ce mu sha giya za mu ce kuna da ɗa'an ku za mu tsaya muku a hanya amma fa ba za mu sha abin da kuke so mu sha ba Allah bai ce ni ba kaga anan yanzu Allah ce babu da'a kawo duk wa'ina jin suna nuna mana cewa da'a da ake muwa shugabanni ana musu da'a ne in dai ba abin shari ba ne amma abin ka'idar su ne can dole sai kai sannan na biyu daga cikin haƙƙin shugabanni da yawan jaba a gare mu soke musu almunasaha bi taqdimu nusi lahum wa du'a lahum mu zama da muna musu nasiha ba mu dinga cewa katu da shi shi bai san iyayen shi su musu nasiha ba ya zo yana hana mutane kuɗi ya ki sakin kuɗi ya kaza an ki mishi nasiha ana kale shi ba a mishi addu'a lallacewa zai yi kanku shi aiku ba iyayen shi bane ya je can shi ya sani to wallahi a dinga mishi addu'a don in ba a mishi addu'a to wallahi ku ne za ku bani niya shi fa uwan shi international ku ku ta shan azaba sai mutum kaga yana cewa Allah ka bashi da kanshi Allah bashi da kanshi to kai Allah mala'iku za su ce amin kai ma walaka in kila ma Allah zai kale ka ku zai kale ku kowa yana kallon kowa to ka gani amma in ka ce Allah ka taimake shi ko ba ka son mutum ka dinga nuna mishi Allah ba shi sa'a an ce maka wane ne ya ci kai kuma ba ka son sai ka ce Allah ka bada sa'a shikenan ka huta abin ka sai kai shiru wannan maganar za ka yi ila Allah zai sa ita ce za ta sa a samu zaman lafiya a cikin ku amma kowa ya dinga cewa Allah ka fashi da kanshi Allah ka sa in ya fita ba zai dawo ba Allah ka mishi kaza Allah mishi kaza to wannan ku za ku sha wahala in Allah ya ansa addu'an ka to kai ma fa mala'iku za su ce maka walaka kai ma sai ka shata saboda haka mu dinga mu shugabannin mu addu'a muna musu nasiha ba su wuce nasiha ba fa kan mu dinga cewa kato da shi shi bai san me ake nufi da nasiha ba an yi na farko bai ji ba an yi na biyu an yi na uku an yi na hudu duk bai ji ba a ne ci gaba da yi don kuna bari ko na daɗi ma zai ji amma in kuka nace kuna ta nasiha akwai wanda in wani abu zai mutu shi da kanshi ko wasu za su muku sai ce ka gaskiya na ga sun cewa suna bukatar abin nan muka ce za mu sa abin nan ya faru gaskiya ba musu adalci ba kaga wannan nufin kuka musu za ta yi amfani a tattare da shi ma kuka kale shi to ko ku za ku sha wala'i to akan yin mishi nasiha za mu ɗau hadisin nan za na sallallahu alaihi wasallam ce addinin nasihatu qulna liman qala lillahi wal kitabihi wal rasulihi wala immatil muslimina wa ammatin to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace addinin nasiha to addini nasiha ne kunna liman mutu ya rasulullahi ko nasiha ga waye qala sai yace lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li immatil muslimin shine abin da muke so mu ji ga shugabannin musulmai su ma fa a dinga musu nasiha ba a ce ai ya san me ake nufi nasiha ya san me tausaya ma talakawa wai a kale shi da kanshi a to a dinga mishi nasiha wannan shine haƙƙi na biyu na shugabanni a kanmu ya wajen mu cika musu na uku nusratul imam fil haqq mu taimaki shugaba don ya ɗau hanyar gaskiya kun kai mishi ƙara akwai mutanen da suke damun ku a ƙasan sai ya ce to a faɗa ma ma'aikata a shirya a je a yaƙe su sai kuka sa mishi kasala sai kuka ce gaskiya in fa za a je sojoji suka ce muku gaskiya za a kashe mutane da yawa kaga wa zai kara mishi zaka ku sai ku ce muna tare da kai gaskiya dai a je a gama so da sun takwa mana da kuka zama ai shi mutum kana sarki ko kana shugaban kasa kai yanzu ka za mutane shi ta baka labari kana ji ai kawai da suke tare da kai ne in kaga sun yayyada maganan to kai ma ka san a duniya a yaɗe yake amma aka daina baka labarin su me zaka tunani an gama da su to ka gani kai tunanin an gama da su amma duk da kana nan dai musa ga aje sai ga suna tsara nuna maka gaskiya in za a je za a samu matsala me za ka yi sai ka ce gaskiya kai ma ba za ka je ba to kaga an fasa abu kenan amma in ku kaga hazukta shi a daidai aje kai ku ba mutane suka ce muna tare da kai za mu je ko mu je faru da mu a je a taimake mu a gama da wa'annan mutane to kaga me aka yi taimako aka yi to wa'annan su ne Allah yake cewa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan ku taimako ne a gaskiya ba ku taimaka akan yadda za a rushe gaskiya ba da sako ga Allah ba wa'annan sun yi taimako ne su ga muna tare da kai aje a gama da su su kuma wa'annan su na cewa a ka aje ai shi zai ku daukan wa'anda suka fi wa ne sai ga wanda suke da yawa ka aje ka aje ka aje kuma yanzu sama da zuwa mayaka ne su kaga mayaka ai su sun san kansu sun san in wa'acin sun ci ko wannan sun ci su kaga in suka mishi haka zai ji kasalan yin aikin saboda haka ya kamata mu zama mu muna taimakon shugabanni akan ɗaukaka gaskiya in za a yi gaskiya mu ce eh muna tare da shi akan haka to na hudu daga cikin haƙƙin mu da ya waje ba a gare mu sauke shi akan shugabannin mu luzumu sabin inda zulmin wallat mu lizumci haƙuri in shugabanni suka zalunce mu mai haƙuri in ka kushe ma gidan mutum gida mai zaka mishi ka washi kuɗin da zai zo na a gida ka ce to kuɗin ka nawa ne kuɗin gidan ka nawa ne ka ce dubu kaza sai ya ce gashi je ka ka je ka gina amma ka kai hanya kaza in ka ƙara gushewa za a yi ka wannan ba adalci ba ne amma bai baka komai ba yana kallon ka ya ce to malam za ka fita ne ka ce to alhaji na fito sai wuce gidanka tas yana kallon ka sai juya ya mota shi bai baka komai da zaka je ka ara gina wani gidan ba kuma in ma yana da wani gidan bai baka ba ko ka haya ya kale ka da kanka wannan mai dan Allah zalunci ne sai kai me hakuri ka bar shi a ranka ma in ka to wallahi ba zan yadda ba ni sai na kai ku ɗauke ka ce za ka fito musu zai sha wahala kai za a cuta kai za ka sha wahala domin su suna da makaman yaƙi kai ba kalo komai akwai wanda abun ba zalunci ba ne mutum ne yake ganin abun zalunci ne amma in ya ce zai fito to shi zai sha wahala su suna da makami kai kana da dutse don allah za a cuta kai za a cuta kai kana jefa dutse kana da ɗan gafa ɗinka kana harba su kuma makamai suke da shi harbin kawai za a yi ka gama aiki domin ban da ma mutum bai da nan kana ganin an kace dan uwanka ya ba zai ƙara aiki a duniya ba kwata kwata ya yi ɗansiya zai kuma kana ƙara su yanzu ka ƙara shirya to in mutum ya mutu a wannan ba za ku ce ga ɗan abin aiki shiri ya mutu to ka sani ba shiri ya mutu ba Allah ya san a wani addini ya mutu in kuma ku kun san a ina mutu ku kuka sani amma dai mu ba addinin musulunci mutu ba to ka gani ba za a ce ai zaluntar shi suka yi ya zo zai gama sun kashe shi ya mutu shahidi to ba shi dai mutuwa yanda jaliya suke mutuwa ba su ba addini haka zai mutu shi ma ba addini in an ce musulunci ma mu dai mu san wani musuluncin ba kuma dai addinin bai mutu addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man man ra'a min amirihi shay'an yakrahu falyajir fa innahu man faraqa al-jama'a shibran kamata kai mutu jahiliya ko hanya yake zai ɗaya ɗaukansa ta ƙa'e kai kana so ka je ka bar jama'an musulmai aka gama da kai to ba shi je ka mutu ba ka mutu mutuwar jahiliya to kaga da abin da aka maka tuke shi a zuciya ko ya haƙuri da abin aka maka tsale ko ka sa shi a ranka kai haƙuri wannan shine haƙƙi na hudu na shugabanni dole ba a gare mu mu sauke shi na biyar da cikin haƙoƙin shugabanni duk wanda ba a gare mu soke shi da'atul umara wa in mana ulhuquq dole mu da'a ga shugabanni ko da sun hana mu haƙƙin shugaba ne ya kima mu haƙƙin to me zan yi za mu ce ne mu haɗu wallahi mu ce ba mu yadda ba to in ku kai haka ku za ku sha wahala ya muku duk ya sun kwace muku haƙoƙinku ga haƙuri ga kuɗin gwamnati suna sacewa ga kuma kuɗinku na shaguna ana asa an ce in dai kai shago duk a kwana ɗaya sai ka dinga bada dubu ɗaya kwana dubu ɗaya wannan wani irin abu ne su suna sacewa suna samu to kai ina haƙinka ai akwai haƙinka a kuɗin gwamnati to ba su haɓa ka me haƙinka kuɗin gwamnati an hana ka kai kuma na hakan sun zo suna ƙwace maka ka ga me za ka yi haƙuri za ka yi amma an ga ce ba ka dawo kai za ka fito maza Allah yana gudun mana haka ne mu sha wahala domin akwai wa'anda su mafa suna wahalar da shugaba akwai wa'anda har yau shugaban ƙasarsu sun ba su wahala shi ya ba su wahala baya zama a ƙasa ɗaya yi ya zo nan gobe ya zo na nan a daji kawai da yana tsoron su mamiyo shi amma shi yayi da su shi ma duk ya fata fata da su amma bai yi mulkin yadda yake so ba su ma ba su zo na al'ayan su yadda suke so ba ba su gaba a ƙasan ba su ba abinci sai dai mutum ya je can wani ƙasan ba riga ya je ya tabara akan abinci kaga irin wannan su sun wahala shi ma ya wahala saboda haka amma su sun fi shi a yi wahala saboda haka mu kiyaye mu zama na cewa muna haƙuri ko da sun ansa mana haƙƙin mu mun su da'a kamar yadda aka waito daga salimata bin yazid cewa ya ce ya nabi Allah aga aiki in qamat alaina al-umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama ta'muna fa'agada cewa wani sahabi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi shin kana ganin ka ba mu labari ya zami an so mana shugabanni ne sai su dinga cewa ina haƙƙinsu mu kuma ba sa ba mu haƙƙin ya wasu ya zami da su shi yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku fellata kubi ku je ku gaba gaba da su ko abin da yake so manzon Allah ce mishi kenan sai manzon Allah ya ce mishi komai ba manzon Allah ya kauda kai ya ƙara dawowa da ya ce ya rasulullahi أرأيت إن قامت علينا الأمراء يسألونا حقهم فيمنعون حقنا وتأمونا shin za mu je mu yaƙi ne ko me mazan Allah ji haka ya ƙara dawo bai haka ya ƙara dawo ware a sai ash'as da jayo shi je ka san me za ku yi isin uwa ihu shi ba balagi bane manzon Allah tun je haka sai zo na ya gane abin ba abin nan za ku yi sai ya ƙara dawowa amma shi as'as tunda shi balagi ne ya san balaga sai ya ce a'a za ka ji abin da suka ce maka kuma za ka bi abin da suka ce ka yi abin da ke kanku na kanku abin da ke kansu na kansu saboda Allah ba ya ce ku ba su haƙƙinsu ba eh kun ba su mun ba su sun ba ku a'a ba su ba mu ba to ko kaga in dai ba su ba ku ba ai za a je lahira Allah zai tambaye su in sun bada ma sun san sun bada in ba su bada ba ai su ma sun san ba su bada ba saboda haka kawai za ku ji ku bi duk da haka sai ce a yanzu ya gane sai to shine abin da za ku shi har ya gane abin da wanzan Allah yake nufi na shida daga haƙƙin shugabanni ne wa mu sauke akan su zumu jama'atul muslimin wa imamuhum inda sura fitan kai mana kai kana da shugaba saukin kana tare da shugabanka na asali in mutum ne dama ya zo ya nuna ya ansa mulki da ƙarfi da yaji yaƙi ya yi ya gaggama da kuwa zama shine shugaba to kaga duk da zaman shi shugaba ba ku ce shi fa da yaƙi ma ya samu ba mutanen da suka zaɓe shi ba ba da intikab aka zaɓe shi ba kawai ƙarfin mulki ne ya yi ya ƙwata mulkin sai ka ce kai gaskiya ba za ka mishi ɗa'a ba asalin shugabanka za ka tsaya da shi sai kaga dan shugabanka ya dawo ka ce wai zaka koma gurin shi ko a hanya aka kashe ka to ka mutu mutan jahiliya saboda mutum zai ga cewa ai wancan shi azzalimi ne da zalunci ya amsa mulki ko kuma da an ba an kashe ku amma da aka kashe ku sai mutum ɗaya ya gagu a cikin ku wai kuka wai kuma kuma din kuma samun ku gagu wai kuma ana so a bi ta kanku to sai ku ga wanda suka fi adalci sai kuka ce to gaskiya za ku samu wani guri kuma ku zama na kuna hukuncin ku irin ne da amma an dai ya ku dinga mun wancan zalunci zai dinga muku to sai kuka tashi za ku je ku dolen ku ba shi ne sarkin ku ba kuna so ku je ku bi wani duk da da wuka ya samu mulkin nan kawai ku bi shi kar ku mishi wani abu domin in kuka tanka to aka gama da ku to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya mutu a wannan in halin ya mutu mutum jahiliya ne ba za a ce ai shahidi saboda wancan azzalimi zai je gurin masu adalci ai kaga to ba wani ya mutu shahidi ba shahidi ya mutu ba saboda haka na shida kenan to na bakwai daga cikin haƙoƙin shugabanni da wajen mu sauke adamu na kuhuja alaihim wa adamu kashfi awratim mu daina gaba da gaba da shugabanni mu ce su ce kan mu fito mu cika hanya mu ce mu sai mun cika a sai kun cika suka ce to in kuka fito mu ku sai mun koma da ku kuka ce aje kuma a shiga kuke da su kuka yi gaba da gaba da su har aka gama da ku ba za a ce tas mutanen duk a shaidai suka mutu to ba a shaidai kuka mutu ba a can wani abin kuka mutu amma dai ba a shaidai ba saboda haka wanda ya bari haka shi shi nan to ba a shaidai mutu ba addinin musulunci mutu ba to kuma adamu kashi auratin mu daina buɗe sirrukan shugabanni mu je mu dinga cewa gaskiya mu kaza ai saukin mu kaza ne asalin shi dan kaza dan kaza dan kaza dan kaza ba wannan ya zama shugaban sai mu je muna tuna mishi asiri a to Allah ya ce kan wannan ada da kanshi ya ce kan wannan kuma dalilin yin haka dan mu da masifa da bala'i mu je mu ce ai shugaban mu namu baya da amana baya da kaza baya da kaza an je an zabe shi gashi nan mutane gashi nan kaza kaza kaza sai mutane suka ce wallahi muna tare da kai muna tare da kai muna tare da kai sai shi shugaba ya ga cewa kai ai mutanen sun koma gurin shi me zai ji haushi zai ji yace to shi ko sai ya yaƙe ka kuma in yace zai yaƙe ka zaka sha wahala zaka jujjugu iya jujjuwa to dan me ya haka dan ya tara fitina koi to duk wanda ya haka to ko Allah subhanahu wataala ya faɗa musu na kansu Allah ya ce innal ladzina fatalu mu'minina summa lam yatubu innal ladzina fatalu mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannam ka duk wanda suka yi haka suka fada asirin mutum ba boye ta ba Allah yana boye mishi asirin shi to in dai ba kai ka bude shi ba shi wani shi kuma ya bude maka ba mahaifinka ba ba kowa naka ba me kake tunanin mutum zai mishi wai ya ce kai asalin ka dan kaza dan kaza dan kaza dan kaza ba ka da kaza ba ka da kaza kana tunanin zai baka ka aga numfashi kwa kaga da a ce daukan numfashi yana hannun shi ne su da ko zai taɓa kare ka ba amma ko amma da baban shi ne ko wa'anda ko imani ba su da shi koyi gamawa da kai za su to saboda haka ka zama ba ka buɗe a cikin shugabanka domin in kai haka Allah subhanahu wataala ya ce wala hum azabu jahannam saboda haka mu kiyaye na takwas daga cikin haƙoƙin shugabanni da wadda ba a gare mu cika shi kuma mu soke shi hubbuhum mu zama mu sa zuciyar mu koya mu zama wannan muna son shugabannin in ba ka ma son su ka sa kanka ka zama kana son su so da cewa in ba ka son shugabannin ku su ma kin ka za su dinga yi kuma an suka ika sun zama a shirarrayin shugabanni don mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce khiyawa immatukum allazina tuhibbunahum ويحبونكم وتبغضونهم ويبغضونكم وشراء أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم cewa fijin shugabanninku su ne kuke cewa muna son ku Allah sai ce kuma muna son ku ce Allah kuma ku albarka sai ce kuma Allah muku albarka kawai su ne fiyan al'umman shugabanninku amma shugabannin da kuna cewa Allah ka tsine muku sai ce kuma Allah tsine muku to kaga ba zaman lafiya ko ku ce kai mu kuke ce masu masu ce ai mu ne ma ya kamata ka kuce ma kaga ba wanda zai so kuwa ba su muku abin da kuke so ba saboda haka mu zama na cewa muna son shugabannin yanzu ala sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da haka to kuma wa'annan takwas din su ne haƙoƙin shugabanni da yawa zaba a gare mu mu sauke shi ji da mun abin da suka ce da kuma musu nasiha da kuma taimakon su a gaskiya da kuma lizumta haƙuri da kuma ɗa'a ga shugabanni sannan kuma lizumtan jama'a musulmai kuma da daina fita kai gaba gaba da su sannan ka zamana kana son shugabanni wayannan su ne haƙoƙinsu akan mu saboda haka Allah ka ba mu ikon ci koyi ina haƙoƙi kuma idan muka samu wani lokaci za mu faɗi haƙoƙin waɗan akan shugabanni ba kawai za mu ta musu aiki ba ne musu kaza musu kaza su ma ba su mana komai ba su ma akwai abin da za su mana idan muka samu wani lokaci za mu bayani akan wannan to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce malaman kira'a suka ce da suka ce am ta kuluna ka karanta da ta'un ta kuluna wa qira'atu hamza wal kisa'i wa asim wa fi riwayat habs idan mai alaran mai ce am ta kuluna inna ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbata ka hudan aw nasara قل أأنتم أعلم أم الله حظك كما آية فكانت أم تقولون تقراء مالا حمزة ne da malam kisa'i da malam asim amma fa kira'an hafs to in ji malamai suka ce ka tabbatar a kira'an hafs kai faɗa am ta kuluna amma an kace am ta kuluna kan ma a ce wani kira'a kai ka ce ai kai waka take yi a wani za ta shiga am ta kuluna ba وقال إمام قوتبي إغاءتها بالتاء هي أحسن لأن الكلام متسق كأن المعنى أتحدثنا في الله وربنا أم تقولون كذلك ينزل ده الله سبحانه وتعالى يتي malam imam kutsabi ya ce cewa am ta kuluna ya fi kan a ce am ya kuluna domin am ta kuluna yana da alaka da kul ata hadun na fiye wa rabu na rabukum yanzu yahudawa ne suka ce wala ta duna fiye wa rabu na rabukum wala la a amalu na walakum amalukum wala na mukul sun kuna mana jahayya ne akan cewa ai su yahudawa ne suke cewa ai su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba annabi bane da annabi ne a cikin su zai zo annabawa da cikin suke zuwa Allah ma shi kanshi nasu ne to ko da manzon Allah annabi ne a cikin su zai zo mutum da bai zo a cikin su ba suna ganin ba annabi bane to sai aka ce an ta kuna ku wa'ancan da kuke cewa cewa kaza kaza kaza kaza an ta kuna wai shin kuma kuna cewa annabi ibrahim kaga maganan akwai shaqil kalam wannan dole suna daidai kaga wanda a ce an ta kuluna amma kuma duk wanda suka ce am ya kuluna to wannan am din suna nufin am din tana an gama wancan maganan ne an shiga sabon magana kamar an gama cewa suna cewa kaza kaza an miya kuluna kuma suna cewa su waye ba san su ba saboda sun ce an gama magana amma dai imam udabi shi ya ce a ce da ta'un amta kuluna ya fi kuma idan aka ɗauki ra'an wanda suke cewa an ya kuluna a kira'an wagash bi ma'ana balle kuluna ai suna cewa ne ma ba kuna cewa ba suna cewa cewa annabi ibrahim saboda haka wal haƙi maganar da suka ce anna ibrahim wa ishaq wa yaqub wa asbada kanu hudan aw nasara maganar gaskiya su ba yahudawa bane ko su ba nasara bane kwata kwata kun ce yahudawa ne ko kuma kun ce nasara sun ce nasara ne to ba ɗaya a ciki to su wa'annan din nan ba yahudawa bane ba nasara bane kamar yadda Allah ya ce a cikin surat Ali Imran ma kana ibrahim yahudiyan wala nasaraniyan walakin kana halifan musliman annabi ibrahim ajin ce amsa ƙunna inna ibrahima allah ya ce annabi ibrahim ba yawai hude ba ne wala na saraniya kuma ba wani sari ba ne walakin kan halifan musulman shi da halifan allah ne wanda ya wuyan shi zuwa ga allah amma kun ce ba yahudi kun ce ba na sari allah ya ce ala imran ma kana ibrahim yahudiyan wala na saraniya to kun gani maganan kwaya kawo da na allah to kuma idan muka ɗau kul a antum alam amilla Allah ya ce wai shin wa ya fi wani sani ko kuka fi Allah sani ko Allah ya fi ku sani Allahu a'lam da annal yahudiyya nasha'at min at-taurat wal nasha'at min at-taurat wat taurat nazalat ala Musa wa nasraniyya nasha'at min al-injil wal injil nazala ala Isa ibn Maryam fil hadha radda Allahu alaihim kama sayati fi ali imran maganan gaskiya dai asbat da annabi isma'il da yaqub dukkansu da annabi ibrahim din ba yahudawa bane ba nasara bane domin ai ita nasara nawan annabi ne annabi isa yahudawa fa na annabi musa to ai su kuma annabi musa da annabi isa jikokin jikokin jikokin fa annabi ibrahim ne kuma shi bai gasu ba har ya ji sunan addinin har ya bi addinin to kaga wannan kai ƙarya ce dama hankali ba zai ɗau wannan ba wal asbat ma unzilat at-taurat wal asbat ibrahim dakhala fihim isa wa kamata alamun laysa lahu ab idan aka ce asbat shine jikokin annabi ibrahim kuma a jikokin annabi ibrahim akwai annabi isa amma to ai annabi isa bai da mahaifi ai ya kamata ne a ce shi ba jikan annabi ibrahim bane saboda sai za a haɗa shi da mahaifiyar shi amma sai aka haɗa shi da mahaifiyar shi saboda ita mahaifiyar shi na na mari in ce take da dangane da annabi ibrahim to kaga tun da baka da mahaifi da za a dangana ka sai a ce baka da kowa kai haka nan kake za ka dangana shi da mahaifiyar shi kamar da ya faru wata rana a lokacin hajjaj bin yusuf sakafi mun san aika aikan da hajjaj sai hajjaj ya ce ai sayyidina husaini da sayyidina hasan duk ba ji jikokin mazan allah bane ba su da alaka da mazan allah sallallahu alaihi wasallam hajjaj ya murtuki ko shi gaskiya ba haka bane a sai wani malami ya haya bin ya'mu sai ya ce a'a bai ta ba ta yara a ce haka sayyidina husain dan dan sai da tana Fatima kuma a ce ba jika manzon Allah ba yace kauya ne hadira yace a yayi yace a kira Yahya bin Yamur saka kira malam Yahya bin Yamur yace ka ce ba daidai na ce ba na ce Hassan da Hussein ba jikutun manzon Allah bane ba dangin manzon Allah bane kai ka ce dangin shi ne sai ka bani hujja sai yace to zan baka hujja yace lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم محل الشاهد قل تعالوا ندعو أبناءنا سوى من ذا الله يكرا حسن دوسين hujjar ce a wannan ai ba hujja ba ce ko ni ba zan dauko dan dan uwana ba in ce ai ai ne sai ce zaka iya kira sai ce to wannan ba hujja bane sai ce wani wata sai ce to ni zan ba ku wanda kana ki kana so sai ka yarda da ita hajjar ce shi da ina jiran ka kawai ka kawo ta sai ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa tilka hujjatina atayna ha ibrahima ala qaumi zan fa ujurjatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaq wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min zurriyyatihi dauda wa sulaiman wa ayyuba wa yunus wa yusuf wa musa wa harun wa kadhalika najzil muslimin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas ai annabi isa yana da baba hajjaji shigo ya ce a'a ka ce in yana da shi ko bai da shi sai ce bai da shi sai ce me yasa aka haɗa shi ta hanyar mafiyar shi sai ce saboda shi ma ga bisani bai sai to saboda haka ta ma sai su ma hasan da husaini duk da su suna ma da iyaye to sai aka haɗa su aka haɗa su da manzo Allah sallallahu alaihi aka ce jikokin shi ne sai da ce ya yadda to ka gani saboda haka kuma jikan jikan shi ne wai zai zama kuma ya san addinin shi har yana yin addinin wannan dai magana dai kawai iska ne suke faɗa amma ba gaskiya ba ce to kuma shi a da aka ce amta na inna ibrahim mun da cikin san annabi ibrahim akan cewa shi ga muka ji 'ya'yan shi cewa su biyu ne annabi isma'il da annabi isa muka ji matar shi ko muka ji a inda ya rasu da inda aka birne shi to duk wannan mun ji shi a baya to amma ɗan shi annabi Ismail to shi ne ɗan annabi Ibrahim ummu Hajara al-Qibtiyya al-Misriyya alaiha salam huwa zabi ala sahih wa man qala inna zabi huwa ishaq talaqahu min nuqlati bani Isra'il allazina baddalu wa harafu wa khalafu ma aidihim to shi annabi Ismail dan annabi Ibrahim ne kuma annabi Ismail mahaifiyar shi Hajara ce ba Saratu ba domin shi annabi Ibrahim mata ɗaya yake da shi Saratu to ita kuma ita ce ta yabi annabi Isaac anan za mu tsaya anan za mu dakata idan kuma muka dawo za mu ci gaba daga wannan kisa na annabi Ismail zuwa ga ya kanin shi annabi Isaac shi ma da 'ya'yan shi har zuwa ga aswan fatan Allah ka saka mu iya mu da alkhairi Allah ka biya mana bukatun da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka mu shi tsaye tsorai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka ansa da mu Allah ka ansa da mu Allah ka ansa da Allah ka tsibin baban cikin gida Allah ka sa mu shi Allah sa shi a cikin aljanna اللهم صل على سيدنا محمد الفاتم الماء أغلق والخاتم الماء سبقنا سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق قد المدار العظيم أصفان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
To alhamdulillah an saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma kenan wanda Zakir MS Ali wato Yonkshek Zare yake gabatarwa. Tafsiri ne da muka ɗauko muku daga majalisin Shehin da ke Sayarot Sabon Layi Tudun Wada Zaria rukunin makarantun Professors International Group of Schools da ke Zaria suke ɗaukan nauyin kawo muku rukunin makarantun da za a iya samun su a lambobin waya sifili takwas sifili uku biyu hudu shida sifili ɗaya bakwai bakwai ko sifili takwas ɗaya ɗaya uku bakwai takwas biyar sifili sifili biyu tara ko kuma ɗayar lamban ta sifili takwas sifili uku takwas tara sifili uku sifili biyu hudu za kuma iya kallon tafsirin a shafukan sada zumunta na zamani kamar a facebook yana na a garkuwar makarantar zazzau da na yonkshek zaria da youtube mai suna yonkshek har ma da shafin tiktok da kuma sauran shafukan sada zumunta da ake amfani da su a harkokin yau da kullum a kasance tare da mu gobe idan allah ya so domin jin mu ɗauke da ci gaban wannan karatu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.